alaga ta malam sai shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to alhamdulillah yau Allah ya kawo mu tara ga watan Rabiul Akhir shekara 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke daidai da takwas ga watan Januwari shekara 2017 shekara ta miladiya to kamar yadda muka saba muna karanta wannan littafi al-muwatta ta Imam Malik ibn Anas Allah ya mishi rahama to kamar yadda muka sani karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da su kamar yadda magabatanmu suka fassara shi ne zaman lafiya ga musulmi wato Allah da rahmashi kamar yadda ya umarni cewa falaula na fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'annahum yahzarun cewa me yasa ba za a samu daga kowace jama'a a samu wayansu ba'ifa ta ƙungiya ta fita domin ta fahimci addini ta dawo ta yi wa mutanenta gargaɗi domin su ɗauki sauransu to Allah da rahmashi ya fitar muna da malaman da suka fahimci addinin nan suka tsaya suka yi karatu suka fahimci addinin nan cikin wayannan malamai shine Malik ibn Anas wanda yake Allah ya hada mishi wayansu falala wanda yake da wuya ka samu wani malami da ya tattara irin su na ɗaya dai ya samu falala ta mahalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa almadinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibaha madina fa kaman wuta ko zugazugin makeri take takan wanke dattinta sannan kuma mai kyanta yakan kawata sannan falala ta biyu da ya samu shine falalan zamani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mutanen da suka fi alheri shine mutanen da suke karnin shi sannan mai bi mishi sannan mai bi mishi to wayannan falala guda biyu wannan bawan Allah ya hada su sannan kuma akwai bisharar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wadda malamai suke fassar cewa yana nufi da wannan malami me Annabi sallallahu alaihi wasallam ce yushaku an yadriba an-nas aqbal al-ibl yatlubuna al-ilma wa la yajiduna aliman a'lama min alimi ahli al-madina mutane sun kusa tun lokacin shi ke sun kusa an kusa mutane suna tafiya yawo neman ilimi su ba za su samu malami kamar malamin madina wanda fi shi ilimi ba wannan manyan malamai suke cewa malik ne ashe kun ga ilimin da zai fito daga wannan gari da allah tsare mai girma madina to wannan ilimi insha Allah yana da cikin ilimin da Allah ya da shi saboda haka muna roƙon Allah Allah ya ba mu muwafaqa mu fahimci abin da muke karantawa kuma mai aiki da shi to yanzu muna babi na sha tara shine babul wudu'il junub idza arada an yanama aw yat'ama qabla an yaghtasil wannan babi na alwallan mai janaba in mai janaban yana so ya kwanta ya yi bacci ko ko ya ci abinci kafin ya yi wankan janaba babi na mai janaba da ke so ya yi bacci ko yake so ya ci abinci kafin ya yi wankan janaba shine babin hadisi na ɗari da bakwai haddasa ni yahya an malik akwai cikin ɗaliban da ke tambaya ya ce to ai mun san littafin nan yahya bin yahya bin kafir allaifi shi ya rawaito shi shi ne yahya nan da ake faɗa to ya kuma zai ce haddasa ni yahya waye haddasa ni waye wannan da ke cewa yahya bani labari shi ne aka ce wanda ke ɗaya daga cikin ɗaliban shi ne amma nan ubaidullah ibn yahya dan shi dan shi shi ya baito wannan domin ya'ya suka ruwaito daga abu kamar ah, abdullah dan ah, ahmad bin hanbal shi ma ya ruwaito nashi musnad din to dan yahya shi ke wannan magana domin shi daga gun shi aka ruwaito wannan hadisi yace haddathani yahya wato mahaifin shi an malik an abdullah bin dinar an abdullah bin umar annahu qala abdullah bin umar yake faɗa yace zakara umar bin khattab li rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yusibu yusibuhu janabatun min al-layl dan umar abdullah bin umar ya- ya- yace umar ɗan mahaifin shi ya ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa jan- janaba takan same shi min al-layl cikin dare فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله يتمشي توضع واغسل ذ- ذكرك ثم نم sai annabi ya ce mishi ka yi alwala sannan ka wanke zakarinka sannan ka yi bacci ka yi alwala ka wanke zakarinka sannan ka yi bacci nan da aka ce tawadda waghsil zakaraka wawu an hada ka yi alwala da wanke zakarinka wawu la tufidu tartili atafi ne mujarrad al-ataf zai yi ka fara wanke gabanka sannan ka yi alwala zai yi kuma ka yi alwallan ka wanke gabanka domin alwala ce ta sallah amma ba ta ba ta la ta fa'ul hadath ba ta dauke kari ba ta dauke kari sun nan sannan kai bacci wato kai bacci da wannan ah, alwala أو حد- حديثي نقل إذا تقول وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول وأن أرويتوني لك عائشة تاكسا شيتنا سوى إذا أصاب أحدكم المرأة إن أينكو يساجد مكي أصابها واتو يش- ي- ي- ي- يس- يبيا بقاتن شي يسامو أبن ديكي سو ما نال منها ثم أراد أن ينام سنيك ينا سوي بچي قبل أن يغتسل كازين يي wanka wato asalin abun kenan bayan mutum ya yi jima'i sai je yi wanka shine asali to amma in ka yi haka kuma kana so ka yi bacci ba tare da wanka ba fa kace fala yanam hatta yatawadda'a wudu'ahu lis-salah kada ya je yi bacci sai ya yi alwalla alwalla sallah sannan ya je ya kwanta تو حديثنا أريد ترى وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام wannan malik ya rawaito daga abdullahi bin umar cewa in shi yana son ya yi bacci ko ya ci abu alhali yana da janaba me yake yi sai ya wanke fuskar shi da hannayen shi zuwa gwiwa hannu ya shafa kan shi sannan ya ci abinci ko ya yi- ya- ya- ya kwanta wato yana alwala alwallar sallah ko da yake nan ya zo da rukunanta ne bai zo da mustahabbanta ba istinshaki da sauransu wannan ya nuna kenan in mutum yana da janaba yana so ya bacci ko ya ci abinci mafi karanci ya yi alwallar sallah kuma ya wanke zakarin shi mai hikiman wannan malamai kowa na kokarin ya fitar da hikimar shi wani suna cewa ana so mutum ya yi wannan alwalla ko da yake bai yi wanka ba domin in ya mutu cikin baccin shi alal akalli ya mutu ba da janaba ba domin ba a son mutum ya mutu da janaba mutawilin malamai iri-iri sannan kuma akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man wan ɗayan ku ya zo ma matar shi kuma yana so ya sake koma mata to ya je ya yi me ya je ya lalla domin wannan ya fi kusantan ya iya dawowa ya yi a wancan hadisin domin wanda ya wanke jikin shi zai samu tsafta ya tsaftace kanshi ita ma ya tsaftace ta to yanzu a wannan zamani wannan tsafta tana da mahimmanci kwarai domin wurin nan in an bari da tuna shiga ana samun cututtuka iri-iri cututtuka iri-iri kuma kun san maniyi ana kiran shi hayawan manawi hayawan na manawi domin in an sa shi a microscope za a gan shi kamar yadda kifi ke iwo cikin ruwa haka yake iwo cikin ruwan maniyi in mutum ya zubar da maniyi namiji baligi aka duba maniyi sperm count nawa ne waɗannan hayawan suke ciki wanda yake in an ɗebo shi fitarwa ɗaya zai kai kamar cokalin me yake da suna cokalin shayi ko to ciki ɗin nan za a iya samun wannan hayawan manawi wanda ya halittun nan wanda suka kai miliyan hamsin zuwa miliyan tamanin suna iwo ku ga wata hikima wannan ruwan da ke zuwa da shi suna iwo a ciki kafin ya samu ya haɗu da maniyin mace ko kokon mace yana buƙatan wannan ruwa domin ya rayu kifi in ka ɗauko shi daga cikin ruwa ka jefa shi a waje ne yake yi mutuwa ko to haka wannan ƙwayoyin suke buƙatan wannan ruwa don su rayu suna buƙatan danshi ma'ana kenan wannan ruwan da wayannan kwayoyin halittan an adam suke bukata su rayu ruwan nan yana tattare da abubuwa na rayuwa ko to to ai in ba ai sauri kuma aka wanke shi ba aka kwana shi in kuma ai banda ma hayawan manawi akwai bacteria ko ba haka ba ita ma in ta same shi ta samu abinci ta samu walwala ko ba haka ba saboda haka ba a so kuma yana waje sannan kuma a zo a sake mayar da shi cikin farjin mace zai sabbaba mata ne cututtuka ashe musulmi da mun rike wannan tsafta bayan jima'i a je a wanke jiki ita ma ta je ta me kun ga an huta da ɗauko cuta kuma a mai da ita wurin shi yasa mata ke kukan wani ciwo da shi kira candidiasis mace ta rinka fitar da wani ruwa kamar madara gurɓataccen madara wani wuri yana wari wani wuri kore iri dai daban-daban to alhamdulillah akwai maganin shi duk mai ishi wannan ta je ta nemi magani amma ga yanda musulunci ya tsara muna in an sadu a je a wanke jiki kafin a kwanta kafin a ci abinci kun ga tsafta ta zo a wannan wato babi eh ya wanke zakarin shi kuma ya alwala ya wanke gabobin shi ita ma za ta wanke zakarinta ta yi alwallan ita ma sai a koma a kwanta ko ko a koma a sake farji to na ashirin babu i'adatul junubi salat وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه wannan babin wanda ke da janaba zai sake mai da sallah da kuma ya yi wanka in ya yi sallah walam yadhkur ya mance cewa bai wankan janaba ba da kuma wanke tufan shi wannan babu ya kunshi abubuwan na guda uku hadisi na ɗari دقوما حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكم ابن ابن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات عطاء بن يسار يا بعد الأباري شيوا منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كبرتا شكن صلى دقا شكن صلولي ثم أشار إليهم في مسو إشارة biyadihi da hannun shi anin ku ku tsaya ku zauna ku tsaya ku ci gaba ku tsaya anin ku ku tsaya ku tsaya yanda kuke fa zahaba ta annabi ya fita ya tafi thumma raja'a wa ala jildihi asarul ma'i sai ya dawo gashi a fatar jikin shi an ga kufan ruwa wato ya je ya sake alwalla ko ya sake wanka ya sake wanka kenan tunda gusul ne fa zahaba thumma raja'a wa ala jildihi atal ma da ya kabbara sallah sai ya tuna ashe bai wankan janaba ba sai ce ku tsaya inda kuke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya je yi wanka ya dawo ya yi sallah da mutane to a ɗari da goma sha ɗaya wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abihi أن زبيد بن سلف أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى جرف قوقو جرف شي زبيد بن سلف yace ya fita tare da Umar bin Khattab ila Jurfi wani wuri ne an ce mil uku daga Madina inda yake yana da gona da dukiya shi Umar fa nazara fa idha huwa qad ihtalam sai Umar ya duba sai ga ashe ai yayi mafalki wa salla kuma yayi sallah walam yaktasil bai wankan janaba ba wato ya ga kufan maniyyi a jikin shi sai nuna mishi cewa ashe ya yi mafalki kuma ya yi sallah bai wanke bai wanka ba wa qala wallahi ma arani illa ihtalam umar yace kai wallahi ni dai na gani kai na lalle na yi mafalki wa ma sha'abtu ban sani ban ji ba ban sani ba wa sallaitu saboda haka na yi sallah wa maktasaltu ban yi ban yi wankan janaba ba ƙala fagatasala shi zubaid ya ce sai fagatasala sai ya yi wanka wagasala ma ra'a min saubihi ya wanke abin nan da ya gani a tufan shi na maniyi wa nadaha ma lam yara sannan yayyafa a wurin da bai ga maniyin ba la'alla shi ma ya shafe shi ثم صلى بعد ارتفاع الضحى إيه؟ وأذن أو قام sai ya yi wato yi kiran sallah ko ko yi ikama sun masalla sai yi sallah ba da irtifa'i duha bayan duha ta taso mutamakkinan tana mai kafuwa wato bayan duha bayan gari ya waye kwarai da gaske rana ta fito to bari mu kare bari mu sauka ko ba wani sauka bane to haddasa sai 112 وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم ابي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف كوكو جرف nan Suleiman bin Yasar ya waito cewa Umar radiyallahu anhu gada wato da sassafe ya tafi ila ardihi zuwa kasar shi filin shi bil jurfi zuwa wani ƙauye wanda yake tsakanin shi da Madina mil uku fa wajada fi thawbihi ihtilaman sai ya ga kufan mani a tufan shi فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت امر امر الناس Umar ya ce lalle Allah ya jarabe ni da yin yawan mafalki mafalkin wato fitar da maniyi fa منذ وليت امر المسلمين امر الناس tun da aka naɗa ni shugaban musulmai wato tun da ya samu khalifa sai Allah ya jarabe shi da yawan yi mafalki fagtasala sai ya yi wanka وغسل ما راى في ثوبه ya wanke abin nan da ya gani min al-ihtilam na a tufan shi na mafalki thumma salla ba'da an tala'a an tala'at shams sai salla bayan rana ta fito nan Umar yace tunda aka nada shi sai Allah ya jarabe shi da da yawan mafalki Allahu a'lam ya nuna kenan Umar dan humumi nauyin mutane domin an ce yakan shiga cikin madina ɓoye na saurare mai mutane suke ciki in ya aika mutane jihadi yakan je bayan madina yana jiran ayari ya zo mi a gaya mishi ya labarin musulman da ya aika suna jihadi kamar dai bai samun lokaci yana kusantanwa domin mai kusantan iyali da wuya ya yi ne in kaga mutum na yawan falkito ko bai da iyali ko bai yawan kusantansu domin nuna nauyin da ke shugaba nauyin da ke kan shugaba shugaba bai da bacci shi yasa mutane su bar gogoriyar neman wannan mulki amma in Allah ya ɗora ka sai taimake ka amma ka neme shi ka roƙa sai Allah ya bakka da shi ka wahala Allah ya tsare mu to hadisi na ɗari da sha uku وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح Suleiman bin Yasar da ya ruwaito da cewa Umar ya yi sallah da mutane sallan asuba sun magada ila ardihi bil jurfi sannan bayan ya sallan asuba ya tafi da mutane ya ya tafi zuwa kafashi wadda ke jurf fa wajada fi thawbihi ihtilaman da isa can sai ya ga kufan maniyi a tufan shi wato ya yi mafarki فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق yace lalle fa mu lokacin da kitsan nama ya muka same shi sai jijiyoyin mu suka yi laushi to ga tasala saboda haka sai wanka wa ghasala al-ihtilam ya wanke maniyin shi min thawbihi wa ada li salatihi ya wanke maniyin sannan ya dawo wa ada li salatihi ya dawo ya saki wannan sallah asuba da yi ba tare da ya wanka ba bawan Allah shi yana ganin daɗin nan da suka samu ga ƙasa ga noma ga dabbobi ɗan kitsen nan da suke ci yana ganin shi yasa jijiyarsu ta yi laushi ba wuya sun yi mai ihtilam domin baya jin nauyin al'amarin wato nauyi ne a kan shi ya shagala shi amma shi bai ji yana ji ma wai daɗin da yake ji shi ya kawo haka domin abdulrahman bin auf subhanallah shi aka kawo mishi abinci wata rana abinci mai lafiya mai kyau sai ce subhanallah yana tsoron dai kada ya zama ayyukansu na kwarai ne aka gaggauta musu ladar ya ce yana tunawa mus'ab mus'ab bin umair wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mutu aka zo ba likafani sai rigar shi burda din shi mayafin shi in an ja mayafin dan ya rufe kai sai kafa ta fito in an ja ta rufe kafa sai kai ya fito wato burda shi ma ba ta iya rufe shi sahabi ya ce kuma ya fi alheri ga hamza radiyallahu shi ma haka an zasa likafani ya ce kuma sun fi na alheri amma mu ga mu an zo muna da abinci mai daɗi aka ce ta kuka ya kuka ya ce a tafi da abincin ya kasa ci ni'imar da suka gani suka ce a wannan hasanatuna ujjilat lana a'a suna tsoro kada dai Allah yana biyan su ne a duniya sun fi son ma in Allah zai biya su ya biya su a ina a lahira to mu duniya ce muke faɗa kai duniya su Allah ya ba su ita suna sa su ma su yi kuka ba sa so sun fi so Allah ka ban mu sai mun samu ce a can bayan Allah nan Umar yana kuka koko shi yana ganin yawan mafalkin nan da yake yi fa jijiyarsu ta yi laushi domin kitse da suke ci Allah ji kansu to hadisi na ɗari da sha hudu wa haddathani an malik عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر في ركب فيه عمرو بن عاص to wannan yahya bin abdurrahman bin hatib ya ce ya yi umra tare da umar bin khattab a cikin wani ayari a cikin ayarin na akwai amr bin as wa anna umar bin khattab arrasa fi bi ba'd at-tariq arrasa wato umar arrasa sai saukar da ayari aka huta arrasa cikin dare a cikin bangaren wannan hanya qariban min ba'dil miya kusa da wani inda ake samun ruwa rijiyar ruwa domin jaziratul arab babu teku babu abin nan kuma babu kogi sai dai sai dai rijiya ko ain to suka sauka kusa da wani ruwa fahtalama umar wannan kwanciyar da suka yi na daren na umar yayi mafalki wa qad kada an yusbiha lalle kuma ya kusa gari ya waye falan yajid ma'ar rakabi ma'an aka nemi a wurin ayarin akwai mai ruwa aka rasa faraki ba hatta ja alma'a sai umar ya tashi ya hau dabba aka je kusa da ruwan nan faja'ala ya gasilu ma ra'a min zalika al-ihtilam sai umar ya fara wanke kufan wannan abu da ya gani na mafarkin da yi hatta asfara ya wanke tufan shi har sai da gari ya waye rana bata fito ba amma gari ya waye shine asfara فقال له عمرو بن عاص عمرو بن عاص يتي مشي أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل عمرو بن عاص يتي asbahta lalle fa gari ya waye sannan kuma wa ma'ana fi yahab ga mu muna da tufa in kai tufan ka yana da najasa kayi mafalki me za ka je wanke shi ga muna da tufa bari a baka wani daga tufan mu wannan ka ajiye shi daga baya sai a wanke shi kuma fikihun shi kenan a wannan fa da'a thawbaka yughsalu فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاص وعجبا ابو مامaki kai am da kai wannan magana la in kunta tajidu thiyaban afa kullu an-nas yajidu thiyaban shin in kai kana da tufan da in wannan yayi najasa ba sai ka wanke ba za ka canja daga baya a wanke maka to dukkan mutane suke da tufa biyu me hikiman nan ya ce wallahi law fa'altu halaka na sunnata da ko na yi haka na cire wannan tufa na domin yana da najasa aka bani wani tufa da ya zama sunna in ji umar da ya haka da ya zama sunna bal aghsilu ma ra'aytu wa andihu ma lam ara abinda yake in na ga tufana in wanke shi kuma in yayyafa inda yake ba iya gani ba shine sunna in kaga maniyi ka wanke wani inda kuma kake tsammani ya shashafa ka yayyafa inda baka gani ba domin izal izalatu naj- najasa din ainin ta ne ake cirewa shine to nan lakana sunna law fa'altu lakana sunna Umar bin Khattab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqtadu bil ladain min ba'di abi bakr wa umar annabi ya gaya musu bayana ga wanda za ku ko koyo da su abubakar da umar to waye suke wannan ba hadisin manzo Allah bane wannan ba marfu'i bane to ya za a yi aikin umar ba zai zama sunna ba umar sallallahu alaihi wasallam yake cewa wafaqani rabbi fi salat abubuwa uku ubangiji na ya umar eh radiyallahu anhu me nake ni oh sallallahu alaihi wasallam umar radiyallahu anhu to ai akwai wani hadisi ba a ce mai sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da ke gabanin ku mutanen da ke gabanin ku akwai muhaddafu wato muhaddas shine wanda ake ma magana amma ba annabi ba ba wahayi ba muhaddas zai mishi magana kaga kamar wahayi annabi zai ce in an samu wani muhaddas a cikin wannan al'umma fa huwa umar da akwai wanda ake ma wahayi ake ba labari ake mishi umarni da akwai in akwai ke ba da akwai ba in akwai domin al'ummar da ke gabaninku akwai bani isra'ila akwai in akwai a wannan al'umma tofawa ba umar annabi bai ce babu ba bai ce ba kuma akwai amma in akwai umar to kuma gashi umar tun annabi na da rai ya ce Allah na mai muwafaka ya samu dace da Allah wuri abubuwa gashi ga guda uku wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ya ce da dai an ɗauki hijabi an kare matan annabi daga wayannan mutane sai aya hijabi ta sauko to umar yakan yi magana ko ya faɗi wani abu sai wahayi ya zo ya dace da shi kun ga asara badr wahayi ya zo ya dace da shi saboda haka matsayin umar a cikin addinin musulunci matsayi ne in yayi wani abu wannan abun ya koma ya zama mai sunna sunna ina ya samu authority authority ya same shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai wani abu ma zai gaya ma annabi ayi kuma ya dace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umar innan fa inda zai bi hanya to shedan zai nemi wata hanya ya bi domin ba tare da shi duk rikicin da ya samu sahabbai da aka sa umar halifa kowane sahabi sai da ya miƙa wuyan shi ba wani rikici kaka sai da ya mutu dama akwai wata kofa da za a karya umar ya gane shine kofar nan wanda mafal- annabi sallallahu alaihi wasallam da ya mafalki Allah ya tsare al'umma da fitina saboda haka umar in ya yanke hukunci ta zauna cikin hukuncen hukuncen da umar ya yanke tare da sahabai in ya yanke shi ta zauna ta zama musulunci abinda ke gaban shi kuma sai a bashi umar ya sa sahabbai sun ka tarawihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tsoron ka a mai da shi me kada a mai da shi farilla bayan bayan umar da ya zo ya gani mutane suna salluna auza'an biyu can uku can hudu can kuma kalli sahabai su ba sa yin wani abu sai da umarnin annabi to da umar ya ga haka ya ga maslaha bil istihsani tunda dai sallah sallah suke yi masallaci masallacin suke yi maimakon su yi daban-daban to bari a haɗa su akan imam ne ɗaya sallar daman tana nan sallar dare a ramadan saboda kai haɗa su wastahsanahu ya kawo ubay ibn ka'ab yace ya musu sallah wata rana fito ce ni'matul bid'a hadhihi bid'a ce amma kuma ta yi kyau wai suna ba da wannan misali wai su kawo ta bid'a a'a in umar ne ya bid'a ya ce ta yi kyau kuma ta yi kyau to amma kai umar ne kai ba umar ba ne kato ne kamar ni kun gane kalli wani abu da aka ce wata ta domin makamin ibrahim a musalla a ka'aba a ka'aba annabi ibrahim wa iz yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il ko annabi ibrahim ya hau dutse isma'il na dauko mai tubali suna gini kan dutsen nan da annabi ibrahim ya hau sai kafar shi ta ta lotsa ciki allahu alam dutse dai ya dauki sahu dan ya zama aya wannan maqamu ibrahim din nan yana daidai multasif da babin ka'aba nan ne yake domin nan ne jikin da babin ka'aba nan yake hawa yana suna gini to da musulmai suka yawa wani ya zo yana tawafi kuma wani ya zo yana sallar raka'a biyu ta tawafi a wurin makamu ibrahim sai umar ya ga wani abu masu sallah da masu tawafi suna karo kuma mai ɗawafi shiga gaban mai sallah ya gade matsala sai ce a ɗauki makamin ibrahim inda annabi ibrahim fa shi ya aje shi a wurin a ɗauke shi a nisantar da shi daga masu ɗawafi a nisantar da shi daga masu ɗawafi wato a kai shi inda zai ba masu ɗawafi wuri suna ɗawafi ba tare da karo ba sai aka kai shi inda yake a yanzu inda yake a yanzu to matsalar shi ne wannan dalilin da umar ya sa aka ɗauke makamu ibrahim daga wurin da annabi ibrahim ya ajiye shi wannan dalilin yanzu kuma ya auku domin inda makamu ibrahim yake yanzu ya ma musulmi kaɗan su bi tsakanin shi da ka'aba su yi ɗawafi saboda haka har yanzu ana samun matsala masu son sallah wurin makam ibrahim da masu tawafi har yau suna samun me to amma babu umar a ummatu muhammad sai umar daya wane kai wa zai taba shi daga nan babu shi har ranar tashin kiyama to umar din nan abu ne kawai ya sashe in yayi magana ya sashe ya ce kuɗin nan da kuke cewa sai sai sai sai wani ya je taɓa bukama ibrahim mu gani saboda haka mutum ne mu wafa ya ƙi yadda wani ya ba shi tufa don kada ya kawo wata sunna da ba sunnan in ka gani ka wanke ya isa ka wanke wurin ka yayyafa ya isa Allah shirar da mu saboda haka abinda wayannan mutanen suka hukunta ya zama addini ya zama sunna kuma malaman da suka san sunna tazu wani yana tambaya ta a can masallaci ban san ko kun zo ba malaman da suka san sunna irin hukuncin nan da ke fitowa daga irin wannan sahabbai da tabi'ai ahabbu ilaihim min hadith musnad domin shi hadisin marfo ba su san shin an ci gaba da aiki da shi ba su sani ba amma wanda yake an ruwaito da- da sanadi ingantacce daga umar kuma ya yi shi cikin sahabbai babu mai shakkan cewa wannan aiki ba mansuhi ba ne ku fahimta domin sharuɗan aiki da hadisai guda hudu ne akwai shi cikin usul misali usul fiye usul na fil misali sharuɗai guda hudu sharuɗai guda hudu na ɗaya dai hadisin ya zama sahihu sanad sanadin shi ingantacce ne yau in ka ce rawahu malik ko rawahu bukhari ko rawahu muslim duka wannan kawai ingantacce ne sanad in ka ce rawahu abu dawud fa a'a sai in abu dawud ya ce wa huwa sahih in tirmizi fa a'a sai dai in tirmizin ya ce wa hassanahu tirmizi ko ko wani imam min a'immatul hadith hassana shi eh, ya ya sahaha shi sai ya zama sahihi kun fahimci abu duk nan me ake magana ana maganan sihhatus sanad shi sanadin ingantacce ne kawai wannan sharadi ɗaya ne cikin hudu ɗaya kawai da ka ce rawahu bukhari rawahu muslim rawahu malik rawahu su ne suka lazinci sahihi ibn hibban mustadrak shi ya ce ai sahihai ne amma kuma malama da sun ce a ta isu da zakin wayansu amma kuma kai ma ka kara da da'ifai nan abin da nake kuna muku in an ce rawahu muhaddis ana maganan sanadin ingantacce ne wannan sharaɗi ɗaya ne kaɗai cikin me hudu to sauran uku fa shine na biyu ya zama mustamirrul ahkam mustamirrul ahkam hadisin nan da ka ruwaito fa an ci gaba da aiki da shi shi yasa malik ke kawo muku maganar umar maganar ibnu umar maganar abdullahi bin yasar suleiman bin yasar shi yasa ke kawo muku maganganun ku don ya nuna muku eh wannan hadisin mustamirrul ahkam dan ka ruwaito hadisi marfu' baka kare ba ɗaya ne kai to kuma mustamirul ahkam sai ka gawo cikin salaf waye aiki da shi na biyu kenan na uku suka ce kuma bayan mustamirul hakam ya kun wadihun wadihun dalala ala hukumin matlub wadihun dalala ala hukumin matlub hadisin da ka ruwaito sai ya yana nuna nunawa bayyananna akan hukuncin da ake nema a cikin hadisin in ya zo da ta'awili sai an yi ta'awili za a gane hukuncin a mushkila domin kai ta'awilin ka ne zai wani yana da nashi kuma mai ta'awili sai ya zo wadihu dalala ala hukumul matlub wannan sai fuqaha'u ke fitar da wuduhud dalala ala hukum na hudu kuma ya kun rajihan ala ma yu'ariduhu duk abin da ya karo da shi shi ya zama yarin jaya bari baka misali yanzu ga mota tan table kun san tan table dai ga wani ya shigo da golf din shi za su yi karo yaya wa za ka ke golf wani lokaci za ka zo da hadisi ingantacce komai amma game da abin da ke mukabala da shi shi kamar golf ne gaban trailer za ta murkushe shi saboda haka bai zama hujja sai ya zama shi yana murkushe abin da ke mai mukabala karfin shi sai ya murkushe to wayannan abubuwa hudu suke haduwa sai hukunci ya fito sai yaushe yaro da gaggawa da gaggawa daga jin hadisi kawai sai yanke hukunci malik ya yi kuskure abu hanifa ya yi kuskure wani ya yi kuskure ga gaskiya na lish da na sabata an rasul sallallahu alaihi wasallam ka san me ma'anar sabata shi yasa wannan addini amana ne dole mu dawo mu bi mutane birrit kamar yadda Allah ce kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun rabbaniyin shine an ka daukan ilimi kadan kadan kadan ana tarbiyyar mutane akan shi a ƙasan nan yau in ka dauko ma mutane littafi katon littafin khilafat ka wuce musu daga akhdari ashmawi da wayannan dan su yi sallah su yi ibada wallahi ka tuce su ka tuci kanka ka tuce su ka tuci kanka to ina ina za ka kai Allah shi da mu to saboda haka girman girman Umar kenan law fa'altuha la kana sunna to yanzu an zo qala malik me malik yace a wannan babi fi rajulin wajada fi thawbihi athar al-ihtilam malik yace fatawashi ga mutum ne wanda ya ga kufan mafalki a tufan shi wala yadri matakan bai san kuma yaushe wannan kufan ya kasance ba tun yaushe ne wala yadhkuru shay'an ra'a fi manamihi ba zai iya tuna kuma wani abu da ya gani a mafalkin shi ba har ya sa yayi wannan abu qala liyaghtasil min ahdathi nawmin namahu saboda haka yayi wanka daga mafi kusan baccin da ya san yayi shi mafi kusan baccin da ya san yayi shi أي شيء نعم فإن, فإن كان قد صلى بعد ذلك النوم إن يكفن شيء باين ونم مفلكين دي من دي في كسا ياي وتصلى فليعيد ما كان صلى بعد ذلك النوم سوى ذلك فاكو أن صلى دي تونن بچن وان دي في كسا من أجل أن الرجل ربما احتلم دو ممي domin zai wannan mutumin ya yi mafalki wala yara shay'an kuma bai ga wani abu ba wala wala yara ko ولا يرى ولا يحتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم دومين متون فربما سو da yawa mutum zai ihtalama wala yara shay'an wa yara mutum zai iya mafarki ya ga abu kuma bai gani ba kuma zai iya gani ba wala yahtalimu kuma haka nan bai yi mafarki ba فإذا وجد في ثوبه ماء إن يقلوا أتفنشي فعليه الغسل وان كان جنب يا زما عليه يزم واجبي أكنشي yace wa zalika anna umar bin khattab domin fa umar dan khattab a adama kana salla li akhiri naumin naumin namahu dalilin malik domin umar dan khattab ya sake salla daga baccin karshe da yayi bayan ya gama falkin shi ولم يعد ما كان قبله أما بساكي sallolin shi ba bayan wannan bacci kun gane mutum ne mutum ne kusan azhar sai ya ga ruwa mani a tufa sai ce to yaushe ne na yi bacci sai ce a tun baccin dare ne to bayan baccin daren nan wace sallah ya yi sallah su ba to ita kadai zai rama ba zai ce a'a ai zai yi ma sun sallan isha'i ne bai rama ta isha'i da magariban jiya a'a a'a kawai ta safiyar nan zai rama min akhir shi to nan ta ce wa zalika anna umar bin khattab ahada malik ibn anas hujjar shi a fiqihu hukunci ya fito da shi daga aikin umar bin khattab domin malik ya san umar hujja ne a addinin musulunci in malik na ganin umar hujja kai fi sabilillahi umar ba hujja bane hujja to shi malik din fa hujja ne domin me yana da sanad zuwa umar ya san ahwalin su ya san hukuncin su faqihi so ya zama hujja to yaushe ya zama mun kai ga wani lokaci kana jin kunya ka ce wai malamanmu sun ce kaza kana jin kunya wai baka da hujja waye mai hujja wanda zai je ya ɗauko littattafai ya tattono hadisai da shi kan shi bai san sanadinsu ba bai san sanadinsu ba da su ne zai hujja to hanya ci tabata mu dawo kananan ilimin nan da muke gani shine mun ji shine ki tsirar da mu daga wannan khilafat rabe-rabe sannan kuma za ka yi abun da yake magabata sun aiki a kan shi insha Allahu kamar yadda Allah ya karba a magabata insha Allahu kai ma Allah zai karba a hannunka Allah shi da mu ai ai haka a ba zai gaya musu ba ba zai gaya musu ba ba su ci gaba da sallar su eh shi kenan sai dai in wanda ya sani cewa yana bin ka kana da janaba shine bai da sallah eh eh eh to yawanci na kan so an so in zo daga dama haka eh at-tayammunu min as-sunnah ko na to yawa Nace karatun farko eh wanda muka fara yanzu eh
ka yi magana a kan mazan Allah.
sallallahu alaihi wasallam Ya yi shigo an da ana.
yace amkusu fi makanikum eh Ya je ya wanka haka sannan ya dawo Eh.
aka ci gaba da sallah Ayi sallah.
eh akai sallah To kenan wannan ya zama kususiya ne a gare shi koko a'a har kawowa yanzu liman yana da wannan damar da illa zuwa ta same shi za a saurare shi.
a'a shi yasa ake cewa wadihu dalala ala hukm al matlub wani hukunci kake so ka fito daga wannan hadisin hadisi ya gaya maka annabi ya kabbarta sallah cikin salloli Allahu akbar sai ya ga cewa a yana da janaba bai yi wanka ba ma'anar shi kenan bai da me bai da tsarki sai ya ce ma mutane da ishara amsa kofi makanu ku tsaya wurin da kuke sai ya tafi da ya dawo sai aka ga kufan ruwa a fata shi ya yi wanka kenan ko? ko? to akwai kuma wani abu? hadisin ya ce muna ya kabbarta ne ko sun yi kaza ko sun yi kaza ya gaya muna? to kada ka nemi hukuncin da ba ambata ba eh domin baka da hujja hukumin matlub baya cikin hadisi sai dai ka neme shi a wani wuri nan sai ka tambayi malamai to so da ba in mut- maliman na sallah sai al- ya gane alwalar shi ta yi me yake yi sai ya jawo me wani ya ci gaba da sallah shi ke ne tafi eh ya yi istikhlas eh ina ji eh ni tambaya na wajen masu fikiru eh da aka ce nan an canza sallah to masu fikiru kamar ma- fikiru maliki sai a ce in aka ce a canza sallah wato ya zama mustahabbi a ada
a'a in ya ce a ada fil waqti a ada fil waqti in akwai lokaci ya sake in babu shi kenan ya tafi amma a ada abadan kenan dole ne ya sake wannan na har abada eh wa alaikum salam malam wannan hadisi na ɗari da goma sha biyu eh yake ɗari da sha uku ne ce in markon nabin nashi eh subha ثم غدا الى عرضه ya sallar ya hukunci sallar su mutane to ba shine wanda ya magana ba yayi sallah da mutane su sun yi sallah bayan Umar Umar mai au alwalla mai tsarki mai komai ko ba ka ba sai da ya tafi can kasar shi sai ya gane a banda alwalla shine ya sake wanka yayi sallar shi can ba ya dawo bane ya tara mutane aka yi sallah to ayo wa alaikum salam game da makarantun tarbiyya eh zai kira da gaskiya na yare ta gane kusa haka kawai ji ma da kasu na yara haka ta wani da kusa haka ya zama wajibi ta wasu don eh rasu tsarin su gaskiya ta amma a makarantun islamiyya su tsaya a kan wa'annan littattafai ƙawa'idi al'akhdari al'ashmawi su koya ma isriya har zuwa da risala su koya ma mutane ibada domin sallan nan da azumin nan da abubuwan nan duk yana cikin littattafan nan mutane ba su sani ba wani bawan Allah ke gaya mu wani ya mutu a abu teaching hospital suka zo da shi gawo shi ya ce aka rasa wanda ya san ma yadda ake sallar gawa ya ce shi ma bai sani ba ya ce da kyar da kyar aka, aka samu wani mai shara ya iya bai iya ba su dai sun kaddama shi ya sallah wallahi mu bar renawa shine ibada da aka ce mu yi saboda haka mu ba tsallake wannan ba burgewa bane ba burgewa bane wannan ilimin ba a burge mutane da shi muna so kowa ya iya alwala kowa ya iya sallah kowa ya iya azumi kowa ya iya fitar da zakashi shine muke so a iya kuma malamanmu na farko sun riga sun daddale wannan ilimi sun koyar sun ba da rayuwarsu sun rubuta wannan littattafan shine za mu zo mu sa kafa mu buge su kamar yadda nake gaya mutane fa mu in ba mu yi hankali ba kuma mu ne muka buɗe ma mutane abuwabu jahannama Allah ya tsare ta yaya in mu fara sukan manyanmu in ka fara sukan manya ka sani fa kana koya ma yaro ya soke ka kai ma to shi kenan sai mu zama bamu da marja'iyya ba wanda zai ce a yi a yi a bari a bari kuma halin da muka shiga kenan alamul islami a yanzu
ana manyan mutum nan kara fassara mu manyan mutum manya su ne na gaba malaman gaba
na ba wanda suka gabace ne wanda suka gaba yanzu wannan ba yahya ya- ya ruwaito daga malik ba
dan kar mutum ya dauka babban malami ya tsaya wurin malik ya ruwaito ilimi ya je kuma andalus ya koya ma mutane ya koya wa ɗan shi bejin girman kai ya koyo shi ya koyar haka aka dinga koyawa malami ya koyo ya koyar har ya zo muna nan sai da ya zo muna nan littattafan nan shine muke girman kai a'a mun wuce su wai mu ma za mu je mu ɗauko inda suka ɗauko za mu ɗauko inda suka ɗauko eh Wata masallau, kan tambayar da malam eh
idan liman ya gane cewa abin nashi ta lalace eh zai ishara da ya jawo wani ya ci gaba da sallah haka Shin, to, misali liman ya karanta fatiha Allah da ya tuna abin nashi ta lalace idan ya jawo wanda zai ci gaba da sallah zai sake maimaita fatiha din ne ko kuma zai saura daga sura ne ya ci gaba zai tsora daga inda ya nemi ya tsaya shi ne istikhlaf ai bayan zai warware shi bane ya zo ya gini akan abin da ya yi kawo eh eh eh haka shi in mutum ya gama ni abin da ake so izalatun najasa ya wanke shi wannan maniyin inda ya ga kufan shi sannan kuma ya yayyafa gefen shi inda yake tsammani domin kasan ɗiga yake yi yana shafin ko'ina ya ya yayyafa ya isa eh Ah, in fitsari ne wanke shi ake yi shi ma haka ne ka wanke inda za ka iya ka yayyafa inda baka gani
kan wanda ya gama yi a jikarsa eh cewa ya tuna sallar da ya yi ya mai da wannan sallah ita kadai zai bayan bacci na ƙarshe bayan bashi na karshe eh to mu da karatun da muka sani yanzu muna samun gyare-gyare sai a ce mana sallar da kai ta kwana goma sai ka sake
to ga shi nan malik ya baka hukunci shikenan Ka- kamar na kowa ka rike na malik to wannan ya ce assalamu alaikum malam mutum ne ya karanta hadith sai ya ji an ce albani ya ce sahihi ne da ifi ne zai iya amfani da shi to a Sheikh Albani Allah ya mishi rahama yana da matsayi biyu yana da matsayin muhaddis ya inganta hadisai kuma ya raunana hadisai in ya inganta hadisai ya raunana hadisai sai ka koma ka ce mai malamai fuqaha suka ce kan wannan hadisi sai ka koma dai domin ka yi aiki akan abu ingantacce an tambayi ahmad bin Um- ah, ahmad bin hanbal shin mutum zai ga hadisi da aka inganta sahihai ya fara aiki da shi ce a'a sai ya koma ya tambayi ahlul ilmi domin ya yi aiki akan abu mai ingantacce sai dai ka sake komawa ka ce ya suka aiki da shi ma'anan shi Sheikh Albani ba zai iya zuwa ya rusa wani abu da imma suka tafi akan shi ba ba zai iya ba ba wanda zai iya Allah shirya da mu sallu ala nabi ai zaman ka ke ai limon ka ke kai abakar gyara kanka
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم آمين.
محمد وعلى آل محمد وبارك آمين.
على محمد وعلى آل محمد amin كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da dugadugamu amin Allah ka kyautata ayyukan malamanmu amin Allah ka sa wannan ilimi da muke ɗauka mu yi amfani da shi Amin.
ka cusa mana ƙarfin imanin da za mu yi aiki da shi amin kuma kamar yadda muka ji malam yana da jaddada mana akan mu koma ƙananan littattafan nan to muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya jiyo da hankalinmu mu Amin.
koma mu yi karatun don mu gyara addininmu amin ba yana faɗa ne don ya kare waɗannan manya-manyan malamai kawai don a ji daɗi ba yana faɗa ne don mu bi inda suka tsira mu ma mu je mu tsira kuma Allah maɗaukin sarki ya karɓi ayyukansu wannan yake nuna cewa sun kyakkyawan niyya Amin.
saboda haka mu ma sai mu bi don Allah ya karɓa amin muna roƙon Allah ya zaunar da mu lafiya a wannan gari namu Amin.
ya zaunar da mu lafiya a ƙasar mu Amin.
ya zaunar da mu lafiya a duniya ma gaba ɗaya Amin.
muna roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta waɗanda suka mutu Amin.
waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Amin.
waɗanda suka shiga halin ƙaƙa suka yi Allah madaukin sarki ya warware musu Amin.
muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa aljanna ta zama koyan mu amin dan koman mu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith Amin.
aslih lana shu'udana kullaha Amin.
wa la takilna ila anfusina tarfata ayn Amin.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمين.
سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الحمد العالمين لله رب العالمين